أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya da mu wannan yini mai tarin albarka yinin talata wanda ya daidai da yau muna goma sha uku ga watan rajab watan bakwai cikin jerin jirgin musulunci ke kare hijira 1443 sha biyar ga watan biyu miladiya 2022 barkan mu da sake kasancewa cikin wannan masallaci na mulki iyawa sunna unguwan kwantami fatan jihar gobe domin ci gaba da tafsirin alkurani mai girma wanda muke a daidai wannan lokaci kuma a daidai wannan yini idan masu bibiyar wasu manta ba mana cikin tsohu ba hawa sura mai namba ta bakwai idan ka faro kirgin tsohon alkur'ani daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta tara yau kuma za mu tashi aya mai namba ta goma insha Allah a cikin wannan sura mai albarka tsohon araf da Allah ta'ala ya ce cewa wani garin makanna kun fil ardi wajen Allah da kun fiye ma'aish kalilan ma tashkurun
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون mun karanta wani fitar
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين wannan ita ce kisa ta farko a wannan sura kamar yadda ran da muka bude surar mun ce akwai kisa a cikin ta na wa'azu daga cikin annabawa ko musulmai da Allah ta'ala ya turo zuwa ga al'ummatai daban-daban da to kisa ta fara da kisar annabi Adam alayhi salam da kuma atullahi iblis la'anatullahi alayhi wanda tun daga suratul baqara ba a maimaita wannan kisar ta annabi Adam da Iblis ba sai a daga nan kuma sai ka je suratul hijri daga nan sai ka fada suratul ba daga nan kuma sai ka je suratul yaqdi suratul safar kusan kamar kwatani Allah ya amfani da wannan kisa farkon qur'ani kaso ɗaya hudun qur'ani rabin qur'ani can kashi da hudun karshe kusan haka Allah ya raba kisan annabi Adam da Iblis to Allah ta'ala yake cewa wala kal kalqanakum Allah ya ce tabbas hakika ne na halicci sun masauwar nakun sannan na tsoron ta irin tsarin da ya san kuzo duniya kansa sun makulla ne mala'ika tuftilu ne adam sannan na cewa mala'iku kai su jada ta gaisuwa ga annabi adam alayhi salam fasajadu illa iblis duka mala'iku su kai su jada ta gaisuwa ga annabi adam alayhi salam illa iblis sai iblis ne kadai bai ba lam yakun min as-sajidin bai kasance cikin masu gaida annabi adam alaihi salam ba irin umarnin da Allah ta ayyaba mala'iku gaba daya shi dan sai ya zare kansa yayi girman kai ya kiyaye wannan umarni da mahallicin bai bar shi malaman tafsiri suna cewa tadhkiran bi ni'mat ijad annaw wa hiya ni'matul ilahi wannan tini ne Allah ta'ala yake wa duniya domin ni'imar samarwa da Allah ya wannan ayar kusan ita ce take bayani game da samar da dan adam da Allah ya bayar masa nau'in dan adam tun daga annabi adam alaihi salam har zuwa dan adam na karshe da Allah ta'ala zai halitta to wannan kamar tunatarwa ce game da ni'ima na tabbatar da nau'in dan adam zai mutu a bayan kasa kamar yadda Allah ya so kuma kamar yadda Allah ta'ala ya tsara li'an al-mawjud ashraf min al-adam domin samaman abu ya fi daraja akan abin da babu shi ni'imar samarwa babu shakka ni'ima ce wanda ya cancanci mu tsaya wajen yi wa Allah ta'ala godiya wa akmat fi hadhihi al-imtinan tanbih a wannan tunatarwa ta cewa Allah ya samar da mu ya tsara mu ya halitta mu a cikin ni'imar samarwar akwai kuma faɗakarwa wa iqas da kuma a farka ila ila adawati iblis aw ila adawati shaitan li nau'i al-insan min al-qadm min al-ila a farkar da ke akwai wata adawa tsohuwar adawa da gaba ta shaidan zuwa ga kowane ɗan adam liyakuna haza tamhidan litahdir min waswas wa tadlil domin hakan ya zamto ya zamto shimfiɗa ce wajen jan kunne gare mu gaba daya game da waswasin shaidan da kuma bata wa irin ta shaidan a bayyana wannan shimfiɗa ce a wannan aya ni'imar samar da in aka koma asali zuwa ga baban annabi adam alaihi salam bayan wannan ni'ima ta samar da mu wanda ya cancanci mu tsaya ne wa Allah godiya kanta a cikin ni'imar samarwa sai aka sake haska fitila kan cewa duk ɗan adam ya yi shirin fuskantar adawa mai tsanani tsakaninsa da shi wajen batar da shi ko sanya masu wasu wasu tsakaninsa da mahalicinsa a mai wannan iya cikin istinbadin malamin tafsiri a cikin ayar suka tsamo wannan darasin mai zama kansa ni'imar samarwa sannan kuma da kudakarwa da nusarwa game da 'ya'yan adam mita kafafen da shida domin allah ta'ala a wani nuna ta'ai da shida da lakum aduwu
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير allah ta'ala ta ce inna shaytan lakum aduwu shi dan gare mu makiyi ne abokin adawa ne fattakiru aduwa allah ya ce kun kishi dan kuma maki gare ku inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id shi dan yana jirin dinasa ya nasa ya nasa domin ya kai su cikin wutar sabira Allah ta'ala ya ce to wannan adawa da in ba a yi wasa ba ƙarshen adawa ta su inda za ta kai mutane to shi ne Allah yake faɗakar da mu a wannan hali mu kula sosai akwai matsala gagaruma game da tabbatar da shi da Allah ya a duniya har zuwa alƙiyama wannan matsala ce kuma jarabawa ce kuma bala'i ne akan dukkan wani mai imani tsawaitawa shi ɗan kwanaki da Allah ya yi to jarabawa ce mai zaman kanta amma sai masu tunani su gani da Allah ta'ala cikin kaddara hawarsa da yi wace dan tsawon kwana ba to da wanda zai halakar ba su da yawa To amma sai Allah ya mai tsawon kwana tun daga wancan lokaci ya roƙi Allah kuma Allah ta'ala ya mai alƙawarin ba zai karɓar su ba sai ta cikin duniya duk wanda ya zo duniya a matsayinsa na musulmi mai imani ya sun yi kokowa da shida ya sun yi kutu da kutu da shi inda shi dan yayi rantsuwa a wannan sura za mu ji ayar rantsuwa yayi sai ya fita da mutane sai ya samu su buri sai ya halakar da su sai ya tsaya akan tabarki madaidaici sai ya hana mutane bin tabarki madaidaici sai bayan Allah masu ikilasi su ne kadai suka karbe shi daga wannan rana malaman tauhidi suna cewa maki makiya dan adam mai imani a duniya abubuwa ne guda hudu bayan su na farko abu shida ƙarara Allah ta'ala ya ce shi ɗan abokin adawa ni hankali na biyu zuciya son zuciya shi ma iya halaka da ɗan adam abu na uku shi ne duniya da muke rayu a cikin ita ma duk da muna rayu a cikin ta muna kwana muna tashi muna ibada to haƙiƙa abokin adawa ce babu shakka tana da tsananin rudarwa da ainihin rudi da sa rudi da batarwa ga waɗansu daga cikin bayan Allah saboda ka wannan tunatarwa ce mai ƙarfi a kan dukkan ‘ya'yan adam ya sa ayoyin gaban a ayoyin gaban a wannan sura Allah ta'ala ya ce ya bani adama la yaqtulukum shaytan يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون
Allah ta'ala ya ce ya bani adam ya ku ya ayan adam la yaqtulukum shaytan kar ku yi shi da yaqtulukum kar ku bashi kofa ya zanto fitina zuwa gare ku kama akarata abawaikum min aljanna kamar da shi dan yi sanadiyar fitar iyayenku daga aljanna shine annabi adam alaihi salam da na hawa shine haddasa shine dalili shine sabab na fitar su daga aljanna yanzu wa anhuma libasuhuma liyurihi basu bati yayi haka ne domin tufafinsu da Allah ta'ala ya sanya musu na aljanna su kwaranye su fadi domin kuma shi da daga tsarancin su innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi dan da rundunar suna ganin ku ta inda ba ku ganin su jami'a suna ganin ku ta inda ba ku ganin su inna wa takdu shayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun shi dan abokin gaba ne muke shi dan ba shi ne sanadiyar fitar da annabi adam da nana hawa daga aljanna maki ne ga nana hawa maki ne ga annabi adam Allah ya ce inna hadha adu laka wa li zawjika fala yukhrijan lakuma min al-jannati fatashqa a cikin sura adam shi dan maki yake maki matata inji Allah kar ku ya ce fitar da ku daga wannan gida za ku sha wahala Allah ya ce faɗa annabi Adam wa shi dan ya nuna adawarsa ƙarara ga annabi Adam alayhi salam da dukkan zuriyar annabi Adam alayhi salam to Allah ta'ala sai yake cewa hakika na halitti asalin halitta anan annabi Adam ake yi wala kada kalkana an kawo da mirul jam domin ilimin Allah na sanin zuriyar da za ta zo bayan annabi Adam alayhi salam amma ayar halittar annabi adam take so ta nuna mana ya Allah ne sun masa wannan ku sannan Allah ya suranta annabi adam alaihi salam akwai hadisi cikin muslim hadisin ummi na aisha Allah ta'ala ya kare da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kulikal mala'ikatu min nur an halitta mala'iku daga haske wa kulikal jannu min marti min nar shaidanu aljanu an halicce su da farfatsin wuta wa kulika adam min mawrusu falam kuma an halicci annabi adam da abin da Allah ya siffanta mu Qur'ani ya faɗa mana inda Allah ta ya halicci annabi adam a gurabe daban-daban ine su masa wannan kuma kullu lil mala'ika tusjudu li adam bayan mun halicci annabi adam alayhi salam mun suranta shi yadda muke so ya zama sannan sai muka ce mala'iku su gaida annabi adam su mai gaisuwa irin yadda Allah ta'ala ya so su jutu ina su jada ta gaisuwa ba su jada ta ibada abin sana su jada ta gaisuwa irin gaisuwar da mahaifin annabi yusuf alaihi salam suka masa da suka same shi Allah ya ce suna ganin sawarafa a hawaii alal arshi wa karbu lahu sujjada annabi annabi yusuf alaihi salam mahaifin su ga shi a kan ganin mulki a zaune ke suka masa gaisuwa irin gaisuwa da ake wa shugabanni abin nan ba faduwa da tsawon goshi kasa a yi sujada ba a sujudu al'inhina a tahiyyatul inhina rambafawa ne da gaisuwa wanda shari'ancancin abu ne a wancan lokaci abin nan a da Allah ta'ala ya mala'iku su a siwa annabi adamu gaisuwa sai shi dan girman kai ya zo masa da kuma sanadiyar halakarsa gaba daya da kuma wanda ya bi shi a wannan tsari sai shi dan ya iya ya ce ba zai ga yadda annabi adam ba umarnin allah ya ki shi shaidan annabi adam ya kalla domin an halicce shi a bayansa sinadarin halittar annabi adam ƙasa ce da ta ɓoye sinadarin halittar shi kuma wuta ne sai yake ganin aiki ya fi annabi adam daraja ya zo duniya kafin ya zo ko kuma allah ya halicce shi kafin ya halicci annabi adam sinadarin halittarsa ya fi sinadarin halittar annabi adam kima da daraja to sai ce shi fa ba zai wannan gaisuwa mu duk inda allah ya ce abu yin abu shi ne ɗaya in yin abu kuma shi ne ma'asa karka duba irin abin da Allah ya ba da umarni a kansa a'a ka duba shi ne ba da umarni Allah ya ce mun girma shugabanni matakar ba su kauce wa hanyar Allah ba ba ruwanka da shugaban wata kala ne daga ina ya fito daga wani ba ce fito ba ruwanka umarnin Allah kake bi wajen shi Allah ya ce mu girma malamanmu na addini ba ruwanka ka girma malamin duk inda ya kai shi umarnin Allah ne Allah ya ce mu martaba mahaifin mu kimanta su mu daraja su ko ka kai profesa ko ka kai kaza a rayuwar ta duniya mahaifin ka ba abin da suka taka to wajibi ne kira wasu domin wani bin Allah ne kuma Allah ka kai ke so ne in ka saba dan wani tunanin ka na duniya to babu shakka ka bi hanyar shiga ka yi girman kai a yau Allah ya ce ka girmama wani to Allah da ya fara dokar yi za ka duba wani ba in kuma ka ƙi shi ɗan ya sama wasu wasu ai ka bi shi ai ka riga shi kaza ai kaza ai kaza to babu shakka ka hau tafarkin shi da wanda ƙarshen tafarkin shi da shi ne halaka shi ne kasancewa gidan wuta fasajadu illa iblis lam yakun min sajidi duka mala'iku su ga da annabi adam alaihi salam kamar yadda Allah ta'ala ya ba su duka illa iblis shi ɗan ne kadai ya ƙi bai da annabi adam ba malam bakar mahmud bi Allah ya masa rahama yake cewa wala gari kala kala mai abakum adam yayin da na halici baban ku annabi adam sun masawwarna ku ai sawwarna ku mu antum bi zahri Allah ya tsara halittar kuna gadan bayansa wa min ni'am allati an'amna alaykum daga cikin irin ni'imar da Allah ta'ala ya muku ga ɗan adam kulika abikum adam yadda Allah ta'ala ya halici baban ku annabi adam ثم تصويره ala sura al-hasana sannan Allah ta'ala ya tsara annabi Adam a irin sura mafi kyau kuma mu ma ƴaƴansa sai Allah ya mana tsari irin tsarin halittar baban baban annabi Adam duk halittun da Allah ya duniya kaf ba halitta mafi tsari kuma ta dan adam ba kuta Allah ya mana tunkuma shi wajen yin halittar ya mana baiwa ya mana falala ya mana karamci a wata ayan Allah ta'ala ke cewa wala kada talaka da insani min sulalati min dhi wala qad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqa فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين
bayan baban mu annabi Adam alaihi salam kuma sai Allah ya kadi irin tsarin da yi wa ƴaƴansa wala kada kalakalar insana min sulalati min bi annabi adam alayhi salam mun halarci dan adam shine annabi adam min sulala daga wani irin nau'in kasa na taba tabo kamar tabo mai dinko da ku shine sulala min bi summa ja'alnahu nufa ai summa ja'alna zuriyatahu ba'dahu nufa sannan Allah ya sanya zuriyar annabi adam da za su zo bayansa ko ta tsatsonsa sai ya sanya sinadarin halitta sai ne lubuwa lubon mani ma'ul rajul wa ma'ul mar'a shine anasir na halitta dukkan dan adam bayan annabi adam bayan da na hawaru bayan annabi isa alaihi salam idan ka dauki waɗannan guda uku to dukkan wanda ya zo duniya to ta wannan lubuwa shine asalin halittarsa yasa wata rana Umar ɗan Khattab Allah ta'ala ya kare da nisa ya ga wani mutum mai girman kai mai jiji da kai ya zo ya wuce irin masu kamar za su kone ƙasa wajen tafiya ana daga kai sama sai ya kira wuce da ya kira wuce ya zo gudanar da shi sai ya ce umar ɗan karɓar ni ka san waye yake faɗa umar wani kalma ka san biyu waye ko ɗan waye sai ce na san asalinka asalinka zuwa ce ƙarshen ka kuma gawa ce ko kai waye ko dan waye wannan shine asalin ka asalin ka nutufa karshen ka gawa wanda in ma kana da alwala ka dau gawa aka bine to alwala ta wanda sai ka zaka da haka shari'a ta ce kuma nutufa an ta zuba a tabar ka dole sai ka wanke in ta fita a jikin ka sai ka yi wanka zaka yi bara wani shine asalin mutum ba a Allah ta'ala ke cewa ya halicce ku daga ruwa mai rauni ma'in dafiya ruwa mai rauni shine asalin halittar kowa da mai girman kai da mai tawali'u da mai ɗarkar da mai kaza wani shine asalin halittar ƙarshen ka kuma jissa gawa wanda za su zama alaƙa kai ga mutane sai an ji an bine ka sai an ji an rabu da kai wani shine asalin ka kawai in za ka yi girman kai to ka san wani yana asalin ko shine ƙarshen ka a bai tana to Allah ta lace cewa sun maji Allah ko fitan fi gari baki sannan muka sani dan adam nutufa muka sashi a wani matabbaci amintacce shine ma'anufa sun makalakanar nukufa ta alaka sannan ita wannan nukufa ɗin muka mai ta gudun jini shine alaka bayan ta yi kwana arba'in fakalakanar alaka ta murga wannan gudun jini ya koma tsoka bayan kwana arba'in fakalakanar murga a izama daga wannan tsoka muka halarci kashi bayan kwana arba'in fakasaunar izama lahma sannan muka lullube kashin da tsoka da nama da jijiyoyi Allah ce sun ma'an shana wa kakan afa sannan sai ga ɗan adam wata halitta daban ya bar nufa ɗin ya bar marhala ta alaƙa ya bar marhala ta murga sai ga shi kuma ɗan adam da kunne biyu da ido biyu da hanci da ƙafafuwa da hannaye kuma ga asalinsa shi ne an shana wa kakan afa Allah da kansa ya jinjina wa kansa ya ce fata barakallahu a afunan kalimi jinjina ga Allah wanda yawan albarku sun tabbata gare shi wanda ahsan alqalbi wanda ya kowa iya tsara abu da ya halitta Allah ta'ala sai da jinjina wa kasa da dan adam abin jana to shine sun masa wannan sun maqulla lil malaika sannan muka cewa malaiku usjudu li adam ku gaida annabi adam alaihi salam kuma yi gaisuwa irin gaisuwar da Allah ta'ala ya ce ku yi sujudu tahiyya bil ihla wa tashrifan ala abdu tashrifan abda girmama uba to girmama yaya mahaifi iya jawo wa yayansa kima da daraja ana ɗakewa mutane da yawa ƙafa sanadiyar mahaifinsu mahaifi iya zama riga iya zama ado da yayansa amma da wahala kuma ba ya jawo ubansa daraja in ba ka hadiri ba amma ta kowace fiska uba iya jawo ɗansa daraja ta kowace fiska amma siffa ɗaya ɗa sai ƙara wa mahaifinsa martaba shi ne ta harkar ilimi kuma ilimin mana ake a fahimci wannan maliki cewa wa kazalika min al-ni'am wannan ni'ima ce masajadu illa iblis dukkan a mala'iku suka gaida annabi adam alaihi salam illa iblisa iblis ne kadai ya taurin kai ya yi girman kai lam yakun min as-sajidin bai kasance cikin masu gaira annabi adam alaihi salam a gane sai Allah ya tambaye yi cin shi qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min
Allah hakamun hakimi wanda Allah ta'ala duk hukuncin da ya yi a Qur'ani to iya nuna wa bayansa yadda za su hau irin wannan rayuwar rayuwa ta musulun Allah masani ne na alghaibi wa shahada abin da aka koyi ballata na abin da ya fito fili ya ba wa shi dan umarni yaki Allah ya san ya ba shi dokan kuma yaki amma tun da aka karan farkon lalin da shi ba sai dai tambaye shi ya ce ma mana aka kai iblis me ya hana ka Allah ta fita da izin amartuka me dalilin ka baka gaida annabi adam alayhi salam ba a lokacin da na ba ku umarni me yasa baka yi ba an gani Allah iya da dama a lokacin ya ɗau mataki a kasu duk kafin ta shi to amma dan Allah ya nuna wa masu hukunci a duniya irin tsarin hukuncin da za ka yi ba za ka yi da dama ba irin dokar da za ka sa in an karya ta ka biyar da za ka hukunta ɗan adam to sai Allah ya tsara irin wannan yanayi dukkan mai laifi ba a hukunta shi a sai ya laifi wannan a shari'anci a musulunci haka musulunci ce hatta 'yan wuta bayan an gama musu hisabi an kai su wuta za a jefa su a wuta sai da Allah ya sa mala'iku su tambaye su a kai janna alam ya tukum nabi qalu bala qad ja'a nabi wannan shi ne doka ta Allah duk yadda za ka yi a matsayin ka na mai hukunci sai ka ji lafazin wanda ya yi laifin akwai mafita da yawa da shari'a ta baya wane an ba shi doka da yi ba ya saba to amma a cikin irin lafazin da zai amsa tambayar da za a yi ba mamaki za a gano akwai wani dalili da ya nashi kuma dalilin shari'a tana kallon sa ta ba da dalili a kansa a cikin jawabin da zai za a gane girman kai ne za a gane hasara ce za a gane taurin kai ne za a gane rauni ne za kuma a gane dalilin da ya sani wannan umarni saboda ka ake ce yan uwa ko matar ka ce ta ma laifi karan ko kuma a kuta sai ka zauna bai ta ka tafi wance kuma cikin yanayin da za ta fahimce ka a lokaci kaza da kaza da abin faru ya aka yi abu kaza ya faru babu mamaki a irin wannan jawaban da za ta yi za ka gano akwai dalilin da ya sa mutum ya faɗa amma haka kawai yanke hukunci daga yin laifi dan adam iya fada cikin kuskure iya fada cikin nadama sai daga ba zai nadama da ba za ta amfani shi to da Allah madaukakin sarki sai dai ta bai iblis ma mana iblis mene ne hane ka me hana ka Allah ta tsira in amatu me yasa ba bai da annabi Adam alaihi salam a lokacin da baka doka ala iblis iblis ne yace ana khairun minhu Allah aini na fi shi kaga ta yadda za a gane ta wurin kasa amma malami suna cewa da a lokacin iblis ya ce Allah na tuba kuskure ne wallahi Allah zai yi masa ba kuma abin da Allah zai da hannu da shi amma sai ya fita magana na rashin ladabi magana ta rashin da'a magana wata ba ta da saiti ka faɗa wani shugaban kama ballanta na mahallicin ka sai ce ana khairun minhu Allah aini na fi shi alkhairi wancan da ka halitta a bayana ka ce mu kai mishi ainihin albishi ya bi adam alaihi salam kalakali min nari Allah yi sinadarin halitta da bauta ce wa kalakatahu min diyin Allah kuma shi da tabo ka halitta shi ba wan naru khairu min diyin kuma wuta ita ce ta fara gari akan tabo li'anna jismu nurani wa qad aqta tariqu sawa shi shi da hasken wuta aka halitta shi ga shi kuma ya kauce wa hanyar daidai irin umarnin da Allah ta'ala ya bashi kuma wannan kiyasi ne fasidi kamar da malamin kiyasi ke faɗa ya kiyasta wuta da kuma ƙasa iya ganin ita wuta ita ce sama ta fi ƙasa gari kuma ta fi ƙasa ba da barazana da su a mai to amma kiyasinsa ba dalili sun ce wal kiyasu iza ta'arada nas fa hadal kiyasu kullu batil duk kiyasin da ya fito yi mu'arada da nasi to wannan kiyasin ya zama barna ya zama shi yasa masu usul suka ce la kiyasa ba'da nas la ijtihad ba'da nas da kiyasi da ijtihadi duka shari'a ba ta usul ne ba nas yasa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ijtihadi babu qiyasi babu mas'alaha musala babu amalu ahlul madina babu qawlu sahabi babu amalu sahabi duk babu wannan domin manzon Allah iya tirin da al'umma da nasi nasi na alqur'ani da aqwal nasa da suka zama to hadisai suna bayan amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za yin ijtihadi a wata ƙarriyar da an nemi yadda za a samu wuta babu za a yi kiyasi da abin da ya faru a lokacinsa da wani kutankucin abin da ya faru a yau sai a yi kiyasi wannan hukunci da wannan hukunci amma in dai na siya zuwa mu kiyasi amince nan idan mun dawo bangare da biyu kasa an fi amfani da ita sau miliyan akan wuta a rayuwar mu duka kan kasa muke tafiye-tafiyen gidajen ruwan mushi na sha abinci da muke ci duka aka kasa yake abinci nan ita kasa ita ce mashimfiɗi na ɗan adam a raye da yau alam na ji ayin an zaki fata a haya a wa'amwata mun sani kasa ta zama makoyar kuna da rau kuma da bayan ku mutu amfanin da ake sanadiyar kasa ya fi amfanin da ake sanadiyar wuta ya zama ɗan misali wutar ne ba gashi ana amfani da ita akwai ƙauyuka da garuruwa ƙanana-ƙanana dubban da ba su da iyaka da suna rayuwa babu wani wutar kuma rayuwa suke lafiyar su karfa wani sami su abin tana ita wuta amfanin ta ɗan lokaci ne mata lilimukuyi wajen sarrafa abinci da kuma neman dumi idan sanyi ya yawa wannan shine abubuwa mafi amfanarwa da sinadarin wuta ga ɗan amma baka isa ka rayu ba kasa baka isa ka rayu ba kaga idan mun zo bangaren manfa'a ita ɗin din ko tuwar din ko salsalin karfakar din amfanuwa da ake da ita ninkin ba ninkin amfanuwa da ake da wuta ne a nan ma kiyasin ci dan ya kai da ya ce ana kai minhu bangaren shari'a Allah ne ba ni doka ba wani kiyasi da zai yi bangare na biyu manfa'a ta ƙasa ta fi manfa'a ta wuta da ɗanɗana amma ita nan za ka iya rayuwa ba wuta amma ba za ka iya rayuwa ba ƙasa ba a ce lokacin da Allah ya ba wuta tsawa ya ce ki zamto sanyi mai aminci ga annabi Ibrahim alayhi salam an ce a wannan yinin babu abin da wuta ta kuna gaba ɗaya ko abinci ba yi ba wuta ta ji tsawon Allah ta ji maganarsa ko abinci ba a yi da wuta ba a sai dai kwarau-kwarau da kura da dangin nuna a fita kan wuce kaga tun da an yi wuri ɗaya a rayu za a sake wuri na biyu duk kuma wanda ya yi wuri uku da abu ɗaya zai iya yin wata a kansa malamai suke ta ɗan adam zai iya ɗaukar lokaci mai yawa in ma Allah ta'ala ya janye tasirin wuta a duniya sai zai rayu amma ba ki saka rayuwar ba ka saba a ina ba za ka tuna ba inda za ka yi duk inda ka gudu ka goya abin ka saka yi a mai jana saboda ka kiyasun shi ɗan fasi ba ne ya san shi dan yaro shi ko manna ne da yace ana kai rubin ka laka ce min nari wa kalaka ta umidi sai malamai suke cewa iblis ma mana haka ai ma saddaka wa kaffaka alisu me ya hana ka me ya sha baki kuma kai da annabi alaihi wa bayyana ma ne min sujud sai bayan abin da ya hana yi sujada bi annahu ra'a nafsuhu khayr iya ganin kansa shi ne mafi alkhairi min adam daga annabi adam alayhi salam falam yamtasil li amri Allah ta'ala bi umarin Allah ta'ala ba bi sujudi li adam wajen gaida annabi adam wa hadha ma'asiya sariha wannan sabon Allah ne karra Allah ya ce kai abu ka yi ko Allah ya ce ka bar abu ka ki bari wannan babu shakka ma'asiya ne sariha Allah ya ce kar mu yi kaza kar mu yi kaza kar mu yi kaza to fadawa kai abu karara gaba da gaba to sabon Allah ne a bayyane kamar maciyayi ba mazinata masu luwaki masu kudin ruwa masu karɓar shawa karɓa wannan Allah ya haramta wani ba wanda bai sani fadawa cikin su gaba da gaba to ma'as ya ce sakina ba ta da wani ba ta da wani tawuri da zaka Allah ya ce ka yi abu kuma ka yi babu shakka wannan masda ma'asiya ce sariha kamar yadda shi dan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala a fitan shi dan ya bada uzurin sa ana kai gun minu sai malamai suke cewa a daidai wannan gabar kuma girman kai ya shigo a gane ko at-takabbur girman kai wanda bawo shi ma na cewa da rawanin tsiya kuma dama an ce laifin biyu da su aka fara saban Allah bayan kasa da hassada da girman kai hasada ta bayyana ƴaƴan annabi Adam alayhi salam wanda mun karanta kisa a cikin suratul Maida Allah ya ce a ɗaya ya karɓi aikinsa bai karɓi na ɗaya ba ɗaya sai hasara da kama shi girman kai kuma ya faru da shi ɗan ne an ce gaida annabi adamu ya yi girman kai yasa waɗannan saƙon Allah guda biyu da ya sun zama ruwan dare a wannan rayuwa wallahi dukkan mai imani ya yi haƙƙi da su ɗan annabi adam da ya hasara ta halaka shi manzon Allah ya ce duk wanda ya kisan kai a duniya bayan waccan ƙadiyya ta farta 'yan annabi adam har zuwa ƙiyar sa'a in dai kisan kai ne na ganganci to akwai rabon dan gidan annabi adamu na zulubi a cikin wannan kisan domin hassada ce ta sa shi ya yi kisan kai da ganganci kuma allah ta'ala duk wanda aka kace da ganganci sai ya ɗau wani kamasho a zulubin alƙaimar shi ne hadisi na farko to duk wanda ya girma kai kuma shi ma ya fi tafarkin shi da kuma shi dan ba bai wani a gaban allah an gane magana wanda ya zo da hasada farko ya halaka hasada ta halaka shi wanda ya zo da girman kai da farko ya halaka girman kai ya halaka da shi har wannan rayuwar ta mutu wani har bude baki zai yi ce ni fa hasada gare ni fa wallahi akwai wani ban labari wa iya tattaunawa da wani iya nusar da shi da rayuwa ta fa sai bude baki ce wani ba hasada gare ni inna lillahi wa inna ilaihi wannan bai san me ake nufi da hasada bai san irin ta manzon Allah ke ce ita hasada ba ta'akkul hasanat kama ta'akkul nar al-haba dukkan wani gyararren aikin da kai sallah ce azumi ne zakka ne biyayya ga mahaifa ne ci da iyalai ne kai aiki mai kyau Allah ya karba to hasada kone shi take ce yi dake kuma in kana neman wahalalle a duniya ka samu hasada babu yadda za a yi haka da sai mata mai hasada kullum shi burinsa kada Allah ya saba da nima bayan kasa a gane domin duk wanda Allah ya wa wani abu na alkhairi a bayan kasa baya su kuma Allah ya ce shi alkhairinsa watso shi yake a bayan kasa shi kuma baya su mai hasada kullum kamar faɗa su ne Allah gaba da gaba Allah ne wuce na wasu wane ya zama kaza shi kuma ce Allah ba su wane ba zama gaba da gaba ya tuni masu yi ba Allah subhanahu wa ta'ala Isa Imam al-Hasan al-Basri ke cewa la ara zalima ashba bil mazlum min al-asl yace ni ban taba ganin azzalimi da yi kama da wanda aka zalunta ba wani hasala mi hasala ne zalim amma ashba bil mazlum iya kamanceci ne da wata aka zalunta idan hassada ta yi hassada wallahi akwai mutum da harku kanki yau ya gawa da ya canje riga ya gawa da ya su mota ya gawa da ya canje gida ya gawa da amai promotion kun aiki in hassada ta tuka shi wallahi haka wai ne da samun musu kaga duk wanda ga iya kuka an yake ma da wata aka zalunta kuma shine kuma nafsu zalim kuma shine azzalimin kuma kullum ne hasada cikin bakin ciki zai fara Allah ne ala kulli shay'in qadir duk abin da Allah ya ce yayi masha Allah kana wa ma lam yashalikum duk abin da ka iya gudana a bayan sa Allah ne zai gudana kai kuma ka ce baka so kai ka ce baka so kuma Allah ya ce yana so wa ma tushauna illa in sha Allah sau kuma ne zama so sai abin da Allah ya ce hasada ta yi yawa hasada ta yi yawa a lafasin waɗansu daga cikin mutane za ka ga suna yi wa mutane ɗan uwansu hasada kuma asali hasada aikin yahudawa ne am ya su dunan nasu alama a ta wani أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما an suka ci bi ma'ana kan idrakul infial yana am ya su dunan nasu a a su ga gudawa ne abin da suke hasada suke wa mutane suna yi wa manzon Allah hasada alama a ta wani lahu mai fadi a irin baiwa da Allah da Allah ta alaiwa to sai Allah ta ce fa da atina ala ibrahim wal kitaba wal hikma wa atina hukuman azima in dai an sanar kutai in dai sakon suriyar annabi ibrahim alaihi salam atina humul kitaba wal hikma na bas alqur'ani na bas hikma wa atina mulkan azima na bas ko mulki mai girma saboda hasadar ku ba za ta musu tasiri a gare to haka ne girman kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulul janna man kana fi qalbi mithqalu dharratin kibr duk wanda ya mutu da misalin da ne kwayar zarra na girman kai a zuciyarsa manzon Allah ya ce zai ga da manzon Allah ya ce ba shi ba an ta in je ka mutu da girman kai a hankali ka tura ko manzon Allah ya ce cewa girman kai shine gamdun nasu wa Allah yi wa mutane kallon reni da kuma watsi da gaskiya wannan shine girman kai duk inda ka kaduwa ne aiki ka fi shi kuɗi ka fi shi kaza in ka rena shi ka taɓa saruriya tuna fadda Allah bai to ba mu sai ka alam min alam da kiba da ya shigo ka alamun girman kai ya fara ziyararka idan kuma ka ji gaskiya ka ƙi karɓar gaskiya don mutum bai sai faɗa ba gaskiya ba dan bai kai ta ilimi ba bai kai ka kuɗi ba bai kai ka kaza ba ka raina shi ka yi karɓar gaske su dan wannan tsari to babu shakka girman kai ya bai yi ba gardun nasi wa mutar hal Allah ta'ala ya tsare shi dan abin da ya halaka shi girman kai dan gidan annabi Adam abin da ya halaka ya hasara shi kuma al'ummar manzon Allah a yau wannan lebuka suna nan ana yi hasara da girman kai hasara da girman kai Allah ta'ala ya tsare ya ba mu ikon gyara su katu na ayatu kuma قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين Allah ya ce shaitan ka kai da annabi Adam ya yi kuma ya fada dalilinsa wanda dalili ne mai rauni ba da ganti ba Allah sai ya fara masa hukunci shi Allah ta'ala ya ce ihbi minha ay min aljanna ka sauka daga aljanna al-ibad shine al-wurud min al-a'la ila al-asfal al-wurud min al-a'la ila al-asfal gangarowa daga gumi martaba daga gumi daukaka zuwa ga kasa in al-ibad ita aljanna tana sama punishment na farko da Allah zai wa shi nan sai ya ce to shi dan fita daga wannan gidan tunda mai gidan ya baka doka kai kuma baka nemi abuwa ba baka nemi yafiya ba baka ba da hanzari ba sai ka gari kamar ka isa ba ka yi to aljanna ba gidan masu girma kai ba shi an gane da ko saboda ka fita daga wannan gida shine hukumar farko da Allah ta arewa iblis ihi fiddimi na ha ka sauka daga gidan aljanna ka sauka wannan shine zai nuna cewa aljanna a sama take da an ce ukhruj ka fita amma ka ce ilimi da sauka ka gangaro ka yi kaza ka bar aljanna bai wuce aljanna gidan gidan gida ne na masu takawa gida ne na masu kwatantuwa da bin umarni Allah subhanahu an gane fa ma yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj baya dacewa baya dacewa ya zanto kayan girman kai kuma ka zauna aljanna ba zai ba kaga wannan iya sake nuna mana cewa ita aljanna ba gidan masu girman kai bane tun da shaidan girman kai ne kuma ka ce ita baya kamata ka zauna a nan gidan kana da girman kai ba zai ba fitar gidan a suratul ankabut Allah ta'ala yana cewa tilka darul akhirah تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين Allah ce tilka darul akhirah tilka ad-darul akhirah wancanan ka gidan aljanna tilka sun ce ismul ishara ne lil ba'id zalika ismul ishara lil ba'id a gane ko tilka darul akhirah wancan gida na aljanna wancan gidan domin iya da martaba ne ko kuma zalika ismul ishara lil ba'id zalika lil muzakkar tilka lil muannas an gane ko haza da hazihi ina ismul ishara lil qarib aka ce wannan shi ma haza muzakkar hazihi muannas ina fata bayyana aka ce kamar yadda Allah ke bada labarin Qur'ani zalikal kitab wancan littafin domin iya da daraja iya da girma da ya zama kan gidan aljanna ma tilka darul akhirah wancan gidan aljanna wancan duk abin da aka ce ma wancan to ana so ka ba da kulawar ka wajen kallonsa akwai wata ɗoriyar martaba kan abin da yake kusa da kai a gane ko wancan gidan aljanna wanda sai da kyar za a gano shi domin girmansa da darajarsa na ja'aluha Allah ya ce mun sanya wannan gida gida ne na wanda la yuriduna quluwan fil ardi wala fasada aljanna gidan mutanen da ba sa neman ɗaukaka a duniya ne la yuriduna quluwan fil ardi ba sa neman girma ba sa siyasa ba sa girman kai ba sai ba duba sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da sahabai suka ci ya rasulullah da Allah muna so mu samu itatuwa mu dan buga ma kai kujera ta kata ici domin duk wanda zai zo daga waje in ya ganka kan kujera ta sai ya gane kai manzon Allah ne amma manzon Allah a cikin sai ke zo in baka san shi a cikin ba gane shi domin tawafin irin nasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin tawafin sa da rashin girman kansa idan jirgin sama ƙananan yara suna wasan ya tsaya su gaisa ya ce musu assalamu alaikum wasan ka za su ba yan shekara bakwai takwas ana gane ba akwai nan da wata yarinya ta zaga ma hannunsa yan shekara ba ta dubu ba zo mu je can in musan Allah ya bi ta suna tafiya suna tafiya ya ta yara ƴan wanda suna wasa ya ta shiga musan Allah ta je gunsu da ya ga hankalin ta iyakan yara sai ta bi da zai je ba domin tawadu irin nasa manzon Allah idan ya zo ko an tawadu to a inda mutum na karfe tsaye a ne yake rawa baya ce sai ya kuso ya zo gaba ya yi manzon Allah ya jira su ala tura iya zaman dirshen a ƙasa a kan rere ku duba inda masallaci su yi an ce akwai lokacin da ana ruwa sama in yayi sujjada sai an ga alamar ruwa da taɓa goshinsa a masallacinsa sallallahu alaihi wasallam ba shi da girman kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan shiga gidansa an ci iya wanke wanke a gidansa iya wankan yara iya shara kana fili na ci ane ba za na mace da girman kai amma kai bai kake wani ba an yi shigo gida sai ya buga kyaurar koko gagara wai ga sa ya shigo gida ke sallama ba mu yi ba ba zai ce assalamu alaikum a aya ga kowana ya biki buta ya biki kwano wai a gane wani turu ya shigo gida to in kai halin suna ne shugaban ka ga yadda yake idan ya shiga gida damewa yake aita aikin gida da shi ba shi da girman kai wata rana umar dan kan mace ya rasu dalla sarakunan kisra da su suna da fada suna da kujeru suna da kaza suna da kaza to manzon Allah ya ce Allah ya baka ba sai ce umar mali wala duniya da kiyaye zamana da duniya ma ana illa karakimin iz tazallata ta shajara summa raha wa gadara ya ce misali na da duniya to kamar ɗan tabarki iya cikin tafiya sai ya gaji sai ga wata bishiya sai ya tsaya ya huta sannan kuma sai ya tafi wa bishiyar to wanda shi ne misali na duniya haka manzon Allah ya faru ba da wala duniya saboda ka wannan shi ne tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da girman kai amma a yanzu ba za a ga wani mutane suna zaune ya zo zai wuce ta musu ko sallama ba zai in iya mota sai ya ɗage gidansa dama cin tafi a gidansa sai ya wuce ko assalamu alaikum wata ce ba idan ma ka ajiye na sai girman kai da haɗarinsa iya tafiya ya faɗi ya mutu su waye za su ɗauko su mai wankan gasu mai sallah waɗanda mutanen da ya rena ne ko ba haka ba ne waɗanda baya ganin su da mutuncin baya musu sallama ba su yi sama wallahi su ne za su tsaya a gawar su mai sallah su za su ɗauke shi a kafaɗar su a ji abin shi amma ɗaliban duniya ta mai kuɗi mulki gare shi kuɗi gare shi ya raina kowa baya ganin kowa da mutunci Allah iya zame ni'imar ka dawo daidai da su a gane da ko ko kuma da ni'imar ma an ka faɗi ka mutu su ne za su ma hidima wajen a wanke ka ba za ka yi wa kanka wanka ba a sa ma likabari ba za ka yi wa kanka ba amma sallah ba za ka yi wa kanka ba a ɗauke ka aje a binne ka ba za ka yi wa kanka ba waɗanda karera ɗin su za su yi ma wannan ya san Allah ya ce gidan aljanna ba gidan masu girman kai ba duk abin da Allah ya baka dan uwa to jarabawa ce in mulki ne in dukiya ce in ilimi ne wallahi jarabawa tun da shugaban halitta ba da girman kai tawazu gare shi akuwa gare shi yafiya gare shi ba da uzuri yake a wannan rayuwa amma a yanzu rayuwar ta canja mu ne a hannun suna a baki amma a mu'amala mun kaucewa su ne da yawa sunnar da ta mana daɗi ita ce muke sufantuwa da ita amma sunnar da za ta ci karo da wani ko kuma na rayuwa to yi watsi da ita da yawa sai Allah ya bincike ma kan wani tsaro wallahi tallahi sunna ba wasa ba ce idan ka ce kai ahadu suna to kawalin wahidan ahadu suna ne gida sunna wani sunna lokacin jin daɗi sunna lokacin wahala sunna lokacin talauci sunna lokacin kuɗi sunna kana mulki sunna kana talaka sunna to shi ne za ka je lahira kasarar Allah zai ta da kiya ɗin mamman amma in kuɗi ya canja ka ko mulki ya canja ka ko talauci ya canja ka wallahi za ka sha mamaki yabo malkiya in kai wasa mazan Allah sai ya sa malaiku sun kora ka da ruci fasukan fasukan domin li'anna wa qad baddalu ba'daka wa ghayyaru sun canja sun jirkita bayan ka musu rasu wannan haɗari ne a wannan rayuwar mu kiyaye girman kai mu kiyaye girman kai mu kiyaye hasara Allah ya ce ba ma ya kunu laka an ta takabbara fiha fakruti innaka min as-sabir baya dacewa ka zama a aljanna domin aljanna ba kira masu girman kai bace fakruti fita daga cikin aljanna innaka min as-sabir ai halu kaunuka min as-sabir duk inda kake kana cikin kaskantar duniya Allah ya buga wa shi ɗan stamp ɗin ƙasƙanci tun daga wani rana har zuwa iya nisa yasa duk inda aka ce shi ɗan ko iblis za ce la'anatu lahi alaihi kuma za ce ya hudu billahi min shaitan wa jin a kullum Allah ya san miliyoyin bakon da suke faruwa da magana a hudu billahi min shaitan wa jin Allah ya buga masa ƙasƙanci har zuwa ranar alkiyama a bai wannan kusan farin isa ne da kuma kudin isa kamar da wani ayoyi suka karanta mana ina ganin za mu zai a nan sanadin lokaci ya ci mana abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya babu sa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kubita Allah ta'ala ya nuna mana kare kare ce ba mu yi kubita mutum akwai ɗaya daga ciki yau kuwa ma'alarta wannan majalisi malam yusuf wanda ya ce yana buƙatar addu'a a gare mana addu'a Allah ta'ala ya biya musu buƙatu suna alheri da shi da dukkan masu buƙatu Allah Allah ta'ala ya biya musu akwai ɗaya daga cikin ma'abuta wani mai isi ya nake mamu da wafa da nasarawa wanda mahaifiyarsa ya zuwa kuɗin asibiti ba ta lafiya tana zindar hospital tana buƙatar al'uyi allah ta ya ba ta lafiya allah ya sa ka fara ta ce da ya ce da dukkan marasa lafiyar mu a gida da asibiti allah ya ji ban mahaifin ya sanya wani su cikin aljanna allah ka yi dole kusa kurom allah ta ka samu lafiya mu gaba lafiya dukkan abin da muke ba allah na asiri allah ka ba shi dukkan kuma wani biki ne mun tsare kuma Allah Allah ta tsare zaskaran ya aran ya mana addu'a Allah ta Allah ya ji kuma ya ji kuma ya sa ko mu lafiya ko ma lafiya da wannan rayuwa asarku Allah ta'ala ku ba mu fita Allah ta ba mu lafiya da zaman lafiya duk sai irin abubuwan da suke faruwa a wannan kasa a nan cikin da rigingimu da abubuwa da kuma da zalunci Allah ta ake mana wajen su ya Allah ka mana karin su ya Allah ta ka saita mu saiti da gare ke Allah Allah ka hana musu abaka ka tabbatar da mu akan ima da'a Allah ta ala mana roƙon ka sa mu lafiya mu gaba lafiya Allah ka sa Qur'ani ta ce na
assalamu alaikum wa alaikum salam tambayar da yake a nan wai shi musabaka bid'a ne ko sunna musabaka
kan je ka tambayi shugaban musabaka na jiha sai ya baka amsa na je gaba
Allah ya taimaki mana cikin dukkan al'amuran sai amin Masar ba Allah zai yi.
menene hukuncin matar da ta ce idan mijinta ya mutu ba za ta yi aure ba saboda tana jin daɗin zama da shi
to wannan ta saba wa tsarin musulunci matan mazan Allah ne kadai aka ce idan mazan Allah ya bari ba su aure ba su ma domin Allah ya ce wa azwaju ummahatu matan mazan Allah iyaye ne a kowane mai imani mutum ka ba zai aure wasu an gane saboda ka amma ke ko matar waye inda ya mutu to zaman ki lafiya da Allah ki aure ki sai dai in kin tsufa kin kai shekarar da ba za ki yi aure din ba wannan kuma kina da hanzari kina da uzuri amma in shekarun ki ba su wuce yin aure ba a shawarci ba wani ɗa da Allah ya ce idan iya mijinki ya mutu ba za ki aure ba Allah ya shar'anci da zama ki fita daga inda mijinki bayan ya mutu kuma ya ce duk wanda ya zo neman auren ki ya mutu mijinki ne aure shi wannan karki wa kake wannan alƙawarin gaskiya in ki wani alƙawarin to ki saba wa Allah ki saba wa manzon Allah wallahi ba ko kuma ki dinga addu'a ki riga mijin da ki mutu tunda kina son sa kuma gaskiya wani ita addu'a Allah ya sake riga shi mutuwa shi kenan yawa kun ga duka abuwa gaskiya wani ato yawa na ya ko sun da ko ila assalamu alaikum malam Allah ya kara wa malam lafiya da imani amin tambaya na gaba malam mecece riya sannan kuma ya ake gane riya
to a takaice riya shine yin abu na neman Allah ya karba da wasu mutane kamar duk abin da ya shafi Allah ne yake karba ya bada lada kai kuma kai dan wasu su gani wannan shine riya an gane ne ko Allah ne yake bada lada idan an yi sallah Allah yake bada lada idan ai karatu alqur'ani Allah yake bada lada dukkan wata gaba ta aikin ibada to kai kuma aniyarka kana son abin nan da kake mutane su yabe ka to ko sun yabe ka ko ba su yabe ka bare ta shiga kuma Allah ba zai ba ka nada a gani da ko duk abin da za ka yi na ibada niyyar ka ya zama dan Allah kake kuma Allah shi ne ba ka masan Allah ya ce idan kana aikin alkhairi daga baya mutane suke yaban wannan aikin ba kai ka sa su ba ko ba su faɗa dan kin daɗi ba to shi ne ki tattirkar bushra ajila lillahi wannan wani babban kaucin albishi ne ga mai imani ka yi aiki al'umma suna yabon aikin suna yin addu'a bayan ba kai kasa su kuma ba dan kudi da suke yi ba to wannan ba ka da garin fara ayi shi amma in kai dan manufar a yabe ka dan manufar ka burge dan manufar a jinjina ma ka ji daɗi to duk aikin da kake zama abu amma so Allah ba zai karɓe shi kuma zai ba da naka wannan a take ce riya kuma ka dinga addu'a a zuciyarka a wannan addu'ar neman gyaran zuciya a tsarkar huda wa du'awar a farko lalgina ta dinga bin roƙon Allah ta'ala ya dinga ya sama takawa a zuciya ya sama kamewa wani iya cikin addu'a na amrarul qulub duk cikin zukata asada wannan riya gaba waye waye girma kai yawan atuwoyi na gyaran zuciya ya kuma shi gaba da kuma da zuta mutane ki Allah ta'ala ya samu shi sai tambayar sa na gaba kuma na ƙarshe malam wani supervisor ya zo duba mu lokacin muna TV sai ya ce duk wanda ya bashi dubu bakwai to kamar ya ci TV wanda kuma bai bada ba sai ya rantsuwa cewa sai ya daidaita wato ba zai ci ba ke shin ya halatta mu bashi wannan kuɗi saboda mu haye TV ɗin mu to malamai sun ba da mafuta game da yawa sun ce duk wani haƙƙinka in dai har in ba ka yi abin da aka bukace ka ba haƙƙin naka za a jirge mai an gane kamar misali promotion a wajen aiki wani haƙƙinka haƙƙinka ne amma idan ba ka zama ɗan najeriya ba so wani haƙƙin ba zai zo hannunka an dai gane abin da rage ne to malamai sun ce irin su yi su rika gawai sun ba da mafita sun ce domin ka rike haƙƙinka ya ɗaya za ka yi wa da niyyar haƙƙinka ya rubuka kana ta kai amma in ka yi da wata niyya ba wannan ba kai ma ka fada wajen la'antar da ake Allah ya ce a zafi wa mutushi mai tabbacin hanci da mai bayar wannan illa ce mai hikimar gaske tunda ya yi rantsuwa kuma ya ce duk wanda bai bada wannan kuma sai ya maimaita shekara kai kuma duk mai karatu ya san maimaita shekara wasu aiki ne akwai abubuwa da yawa da kai bajet ɗinsa zai zai dama ma lissafi wannan ni dai a fahimta ta in dai har hakan ta kasance kuma zai yi ma wannan illa ka ba shi limomi da bayan laisa shi ke Allah wallahi ka bayan bayan laisa Allah ta'ala zai saka ma kuma shi wallahi ba zai gama da duniya lafiya ba zai gama da duniya lafiya amma in kuma kana da karfin tauhidi an gane ko kana da karfin imani za ka ce kai ba za ka bayar wallahi ba kai ne ba kuma in ya kada kai din jarrabawa ce kamar yadda ne ba ba ki kafin ba dake ruwa zai waje da shi haka ne amma malamai ba su toshe wata kofa haƙƙinka ne kuma tsoron cutarwa ne illa man ukuriya wa qalbu mutma'in bil iman sun kawo masu misali akan wannan wanda aka matsawa ya fito ta mummunan karma addini amma zuciyar tana cikin imani Allah ya ce ya faɗa ba wannan a ga yadda ko wannan shi ne abin da ba ne su fara Allah ba
shi ne kace kawo rabawa yan uwa sifatu salati na wanda mala yake gabatarwa to wani bawan Allah ya yi wasiri da tuna littafin sifatu salati da muke karantawa ya ce ana ba bayan Allah Allah ta laisa kuma da kai me ka wuce ba Allah ta laisa ya ba ya karba musu kuma na na gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya Allah ya saka da kai malam Ahmad ya ba mu shawara cewa takardu da tattu a daga kokarin ajiye su ana ba da dama ne nazari a kansu wani abu ne mai kuma da gaske Allah ya saka da kai na'am a neman aiki bai halatta neman aiki ai ba haƙi ba za a dani ba ni ma kake yau aiki bai halatta sai da aiki bai halatta kuma ka sai aiki bai halatta ka yi ta fama da Allah ya baka amma wannan muna magana muna magana game da haƙƙin ka ne haƙƙin ka za a danne in ba kai wannan ba haƙƙin ka zai sayar da ku wa asu ba da wasu da sun ba da mutane wannan amma neman wani abu ba ka bayar da kuma yi ma Allah ai an gane ne ko subhanallahi wa bihamdihi eh ana tambaya da zuna ce mutumin da ya taba gawa bani da Allah haka ne manzon Allah ya ce duk wanda ya yi wa mabaci wanka shi ma zai yi wanka na suna a duk kuma wanda ya dau mabaci ya rike makara ma aka ji aka binne shi kun ya dawo da zai tsara hadisi ne da bazai zai sake alwala misali kana da alwala yanzu ka dau gawa aka ji aka binne ta da kai to wannan alwala ko aka ɗauke ta aka zana ko aka bene ta in dai ka ɗaugawa da ta aka ɗaugawa ko a ajiye ta a yi sallah ko a je a binne ta to alwallan nan taka ta kai ba za ka sallah da ita sai ka sake wani alwallan Allah ta lai zama da subhanahu wa ta'ala wa la shay'a la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh